أسلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يو منا درسنا أربعين ديري أتشونا لتافنا أربعين دقيقة تو وانا لتافنا zadul mustaqni yau kwanan wata takwas ga watan rabi'ul awwal shekara ta 1446 hijiriya wanda ya dace da 11 ga watan tara shekara ta 2024 miladiya a za mu ɗora kan inda muka tsaya a cikin karatunmu na wannan littafi na zadul mustaqni wanda muna kitabu sala inda malam ya ce wa tustahabu salatu fi saubaini kafin nan idan za ku tuna satin da ya wuce mun tattauna akan matsalolin rama sallah qada'ul fawaid rama sallolin da suka kubuce wa mutum musulmi menene hukuncinsu a shari'a abin da ya zo a hadisi abu guda biyu ne aka ce a rama sallah don su ko dai mutum ya yi bacci bai yi sallah ba to zai rama ta ko kuma ya manta ta to shi ma zai rama in ya tuna mai bacci in ya tashi a bacci ya rama kana farkawa wannan lokacin dai da ka tashi a bacci shine lokacin sallar da kai bacci ka batta barin buga mana misali mutum ne yayi ta yayi ta bacci bai samu tashi sallah asubahi ba sai da karfe biyu wani irin dogon bacci bai samu yin sallah asubahi ba bacci ya dauke shi bai farka ba sai sha biyu. to a wajen Allah a shari'a bacci uzuri ne daka idan ya farka zai yi sallar asubahinsa a karfe sha biyu kuma wannan din shine lokacin sallar man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha idza zakaraha wata riwaya ce fa inna dhalika waqtuha wannan shine lokacin kenan da wanda ya asubahi a muktarinta a farkon lokacinta a muktarinta da wanda kuma bacci ya ɗauke shi ko ya manta bai tuna ba sai sha biyun rana sai ya tuna saboda wannan uzuri da yake da shi na bacci da kuma mantuwa to hukuncinsu guda ne da wanda ya salla a kan lokaci an masa afuwa kenan to amma akwai barin sallah da gangan ko kuma mutum ya shakka akan shin ya ba sallan ko bai batta ba wasu malamai suka ce wanda ya ba sallah da gangan haka kurin haka kurin ganganci haka kurin ba uzuri kawai ya kiye yi ta bayi da wata kofa da aka ce ya rama wannan sallah din saboda zunubinsa da laifinsa ba a ma ba shi dama ba ba a ma ambace shi cikin waɗanda za su rama sallar in sun rama Allah ya karba ba da haka me zai je ta yi tuba amma wasu cikin malaman malikiya sun yi ijtihadi sun shigar da wanda ya gafala da kuma wanda ibatta da gangan ko kuma wanda yake shakka akan ya bari ko bai bari ba za su rama sallah a wannan babin ko a wannan fatawar wanda ya bata da gangan to zai rama ta a bisa wani kauli cikin maganganun malamai amma dai abinda suka fi rinjayarwa wato laifinsa ba a ma ba shi kofa ma ya rama sallar ba ta san idan ka yi wani abu aka ce ka biya ba za a daure ka ba ka biya to da ɗan dama dama amma aka ce babu ma kofar ma ka biya kawai azaba za a yi maka to kaga wannan ya fi tsanani Allah gane da mu Anas dan Malik ne ya rawaito wannan hadisi sahihi riwayar Bukhari da Muslim a wata riwaya idza raqada ahadukum anis sala in ɗayan ku yi bacci bai sallah ba ko ya gafala ya rabkana wani abu ya dauki hankalinsa falyusalliha idza zakarha to yi sallar idan ya tuna Allah ya ce wa aqimis salata li dhikri suka kafa hujja da wannan aya ta wato alkur'ani mai girma da take cewa a tsayar da sallah li zikiri suka ce ai kaman Allah ya bada dama da katina katina ubangiji katina sallar to kawai kai sallah to ina ga mutumin da ya kiya rama sallar da ya manta ya manta salloli aka tunatar da shi ya rama sai ya ce bai zai rama ba ya kiya rama to wannan a wajen malaman fiqhu yustatab an ce satab za a nemi ya tuba a ce wani ka fa tuba ka je fa ka rama tsallolin nan da baka rama ba idan ya ce ya tuba alhamdulillah idan kuma ya ce ba zai tuba ba kuma ba zai rama ba suka ce kucin a kashe shi kaga ashe kin yin sallah kin yin sallah kin rama sallah kana sanar da sallah ka ki karama ta a tunatar da kai in ka ƙi hukuncin kama kashe ka za a yi a musulunci amma wanda ya bar sallar da take yanzu alhazira ake cewa wanda lokacin ce ke kai yanzu to wannan za a yi ta saurara masa a zuba masa ido har lokacinta ya kai bai wuce raka'a ɗaya ba ta fita ana ta kallonsa ana ta bara a ce za a yi masa hukunci ba amma za a saurare shi har zuwa lokacin ya zama saurara ka'a ɗaya ta fita na lokacin larurinta idan bai yi ba aka ce a nemo takwabi a sare wuyansa kuna jin karatun nan kuwa kun ga ba a aiki da dokar musulunci da ba don haka ba da mutanen da suke ƙin yin sallah da sun shiga tetayensu zan maimaita sallar da take da lokaci yanzu kamar yanzu misalin magariba ana kallon mutum ya ƙiyayi magariba to za a ƙyale shi har sai lokacin larurin magariba ya shiga saurara ka'a ɗaya ta fita gaba ɗaya isha'i ta shiga idan ya iya yi har lokacin ta fita to wannan kashe shi ake yi haka malamai suke cewa utila bisaifi haddan ana kashe shi da takobi a matsayin haddi aka masa ita sallah da ta kubuce wa mutum to ana biyanta ne kamar yadda ta kubuce wa mutum kamar misali idan sallar kasaru ce ta kubuce maka sallar kasaru ta kubuce ma ka yi tafiya kana ƙasar sai ka bar wasu salloli ba kai ba to za ka rama ta idan ka zo ramuwan za ka rama ta a matsayin sallar ƙasar raka a biyu ne ko da ku kana zaman gida ne idan mutum yana zaman gida ya bar wasu salloli sai da ya yi tafiya ya samu lokaci da zai yi ramuwa to in yana cikin tafiyar in ya zo ramuwan sallar to zai rama su a bisa cikakkun sallolin su raka'o'i hurhudu ba wai zai mai da su raka abin biyu tun da yana kan tafiya ba haka sallar ɓoye mai karatun ɓoye in ka zo ramata za ka ramata ko da da daddare ne da isha'i ne ka zo za ka rama a zahar ko la'asar to za ka yi karatun ɓoye ne haka sallar bayyane sallar asubahi idan ka zo za ka ramata ko da da rana ne in za ka ramata to za ka yi karatun a bayyane ina fata ana fahimta kuma kowace sallah da ta kubuci ana mata yi kamata um, ana so a rama sallah da gaggawa kamar yadda malam ya gaya mana a cikin littafin nan alqada'u alal fawr da katina karama bai halatta ba a jinkirta rama sallah sai da wani uzuri karfaffen uzuri amma ana uzurin da ake bayarwa ga duk wanda yake da sallah a kansa bai rama ta ba ya shigaltu da wani abu kamar cin abinci ba laifi shan abin sha ba laifi bacci ya kama shi ba laifi da kuma yunwa idan ta kama shi ko iyalinsa bari ya shigaltu ya je ya nemo abin da zai kawo iyalinsa ci su sha sannan ya rama sallah wannan da an yi mai uzuri amma haka kurin mutum ya miƙe kafa ya zauna ana bin sa salloli na na wajibi ya kiya biya ya kiya rama kawai ya shigaltu da wani abu wannan akwai hadari kwarai da gaske sannan ana rama sallah koyaushe aka tuno ko da rana ne ko da daddare ne kai ko da lokacin da an hana sallah ne ma ka tuno ana bin ka bashin sallah ta shi kai ka dika masa sallah kawai karama kamar lokacin da rana take fitowa kaga an haramta yin sallah lokacin da rana take faduwa an haramta yin sallah haka lokacin da ake hudubar juma'a mutum bai zai shagaltu da wata sallah ba indai ba ta nafila da hadisi yazo ya halatta masa tayyatul masjidi ba a wani kaulin wanda yan malikiya su wannan ma sun hana indai ana hudubar juma'a komi ma ba a yi ko ka shigo masallaci ana hudubar juma'a to ba za ka yi wannan raka'a biyun ba a malikiya amma zance mafi inganci halaccin haka ne don haka koyaushe ne ne mutum ya tuna ba ni sunan shi zai rama wannan sallah din ba a yin jinkiri saboda me zai je da to wanda yake shakka shin ya sallah ta kubuce mai ko bata kubuce mai ba ka kasa tunawa kana ta raba kafa kana ta tunanin ni ana bi na sallar nan ko ba a yi malamai suka ce yajibu alaihi alqada'u wajibi ne gare ka kai ramuwa kawai in dai shakka ta aure ka akan ana binka ko ba abinka to kawai ka je ka ramuwa sai dai a irin wannan lokaci rama sallar da ta shakka ce to ita ba a yin ta a lokacin da aka hana sallah ku gane hukuncin guda biyu ɗazuna ce duk wanda ya tuna wata sallah da ake bin sa bashi koyaushe ne ne in ya tuno ya maza maza ya je rama ko da lokacin da aka hana sallah sallah ne amma sallar da shakka ce kake yi ko ka batta ko baka batta ba to ita wannan sallar ba a rama ta a lokacin al'auqatul manhiyya a lokutan da aka hana ai sallah tunda ita ta shakka ce ba ba ta tabbas ba ce ina fata ana fahimta sai dai an so dai a rama din um, me hukuncin yin nafila ga wanda ake bin sa bashin salloli na farilla haram ne haramun ne malamai suka ce wanda ake bin sa sallolin farilla haramun ne ya je kama nafila suka ce kai daga na wajibi a kanka baka biya ba ka je ka kama nafila da nafilar da za ka yi ka je ka rama mana abin da ake binka Allah bai zai tambaye ka akan nafila da baka yi bayi amma zai tambaye ka akan farillar da kai kai to amma sun ware banda shafa'i da wuturi ko ana bin mutum salloli ya halatta yayi shafa'i da wuturi an dada shigar da wata sallar nafilan ma mai muhimmanci ita ce rak'atayn alfajr rak'atan alfajr su ma wannan rak'atan alfajr guda biyu ko da ana bin ka nafilfili ana bin ka salloli masu yawa to za ka yi rakatan alfajir ko kuma sallar idi guda biyu shi ma wannan ana yi ina fata ana fahimta haka tahiyatul masjidi shi ma ana yi waɗannan su ne sallolin na filfili da aka warewa wanda ake bin shi sallar farilla zai iya yi amma in ba wannan ba mutum ya tashi da daddare ta kiyamun laili ka ta salloli da daddare alhali ana bin ka bashin farilla to ai da kai wannan na filfilin ba ni sunan shi wanda kai na farillan da ake binka an tambayi Abdullahi dan Umar misali akan matafi zai rinka yin nafila mai salatul qasr wanda yake kasaro a tafiya yace to yace in dai har ina matafi zan yi nafila to in cika sallah mun kun gane aka tambaye shi idan mutum matafiyi ne in matafiyi ne zai yi ta yin nafilfili yana matafiyi kai da aka baka dama ka rage sallar farillar ka mai da ita raka'a biyu saboda uzurin tafiya kuma ka je ka rungumi na filfili ya ce to in har zan yi nafila a tafiya to ai sai in cika sallah to shi ma a ƙasar waɗannan nafilfili da na ambata irin su rakata ne fajiri irin su shafa'i da wuturi duka wannan ya halatta a yi su ko da ana kan tafiya ne ina ina fata ana fahimta um, mun yi bayani a satin da ya wuce jera salloli waɗanda suke sun kubuce maka ka fara yin su kafin ta lokaci wannan idan ba su da yawa kenan idan sallolin da ake bin ka sun kai na wata ko na sati biyu ko na kwana kaza to ba a taɓa cewa sai ka yi su gaba ɗaya ka yi a zahar inda za ka yi yanzu ba sukan ya halatta bayan ka yi ta kan lokacin ta ka sauke sai ka dawo ka ci gaba da ainihin wato biyan bashin da ake binka duk wanda ake bin salloli na farilla bai san adadinsu ba ana bin sallolin farilla ne ya kasa gane sallah nawa ake binsa malamai suka ce ya je alaihi an yaqdiya hatta yaghliba ala dhannihi bara'atu zimmatihi kurun ya taramawa ka tai ka tai ka tai har sai jikinka ya baka cewa kai yanzu dai ka biya abin da ake binka ko da wani zai zo ya tambaye ka ce wallahi shi fa ana bin salloli amma bai fa san guda nawa bane ka ce je kai ta bugawa sai jikinka ya gaya maka ka ka ji a ranka cewa ka biya abin da ake binka kamar wani ne yana binka kuɗi baka san nawa yake binka ba kai ta biya kai ta biya har sai hannunka da aljihunka sun gaya maka cewa kai karfa in masa oba in masa ƙari to sai ka tsaya to ita ma haka sallar farilla ina fata ana fahimta ita ma haka take Allah ba mu dacewa abinda aka ce sallolin da suka kubuce na farilla ne ba a na filfili ba wajabta mutum ya rama na filfili ba ba wajabta mutum ba ba dole bane ba sannan na yi muku bayani cewa ita sallar farilla ba a tauye ta da komai wato ita ta ramuwa din ba a ragarta da komai a ce ai dan ita ta ramuwa ne kamar a ce ko ba za a fita da mata ikama ba sai dai kiran sallah ne malamai sun yi magana akan a duk wanda ake bin sa ba ni sunan shi sallah farilla zai ta da ikama amma ba sai ya kira sallah ba tunda lokacin ya ya ya ya ya riga ya wuce kuma ana iya haduwa ai jam'i kamar kun haɗu duka ana bin ku sallar wata guda za ku iya jam'i kura mu wannan salloli din ina fata ana fahimta makaruhi ne namiji ya yi kiran sallah saboda ana bin sa sallar farilla wannan makaruhi ne ba a so yanzu fa kaman kaman fa sati biyu ana bin ka azar da ta wuce wai ka zo za ka rama kawai sai ka je ka kama kiran sallah kaga ai bai ba ana kiran sallah ne ga sallar da take lokacinta mata kan haramun ne ma aka ce su kira sallah kwata-kwata to wannan su ne yan hukunce-hukunce da ya kamata a ce mun yi su satin da ya wuce sai karatunmu ne insha Allah ku buɗe littafin ku malam ya ce wa tustahabbu salatu fi saubaini wa yakfi satru auratihi fi nafli wa ma ahadi atiqaihi fi fardi وصلاتها في درء وخمار وملحفة ويجزئ ستر أورتها أنسو أي صلى أتكن سترة قدابيو سترة أصلى أنسو تزم قدابيو abin da zai wadatar wa mutum ya yi sallah sutura guda biyu akwai abin da yake na dole dole akwai wanda kuma an so shi namiji idan ya rufe tsakanin cibiyarsa da gwiwowinsa kamar yadda muka yi bayanin satin da ya wuce duk wanda ya zo sallah ya tabbatar cibiyarsa a rufe zuwa gwiwowinsa to wannan idan yi sallah a haka ko da ba komai a sauran jikinsa wani yanayi ya sa ya sallah ya lullube cibiya da gwiwowinsa ya daura zani ga iya da sallarsa ta yi amma an so mutum ya kara da mayafi ko riga izarun warida ya sa kwarjalle ya saka riga ko kuma riga da wando namiji ya sa wando a ƙasa ya saka riga a sama wannan shine abin da ake so a cikin sallar namiji amma da wani zai samu wani dogon wando ya ɗauro iya rabin cikinsa ya rufe ba ni sunan shi ya rufe iya rabin cikinsa ya rufe cibiya wanda ya sauka har ƙasa ya sallah haka sallarsa ta yi ku gane wannan yana da muhimmanci yanayi yakan sa mutum ya fada irin wannan larura ya ji sallah haka kuma kamar misali mutum ya zo zai sallah ya nemi rigar sai rasa sai wando ya samu iya wannan wandon ne ga lokacin sallah zai wuce wataƙila ya je nemo rigar wani abu zai faru ya ɗauki wannan wandon ya ja shi sama ya rufe har cibiyarsa ya ƙarƙa masa salatu ya sallarsa sallarsa ta yi me yasa saboda ya rufe abin da yake al'aurarsa ne wanda da ya sallah ya bar al'aura mai ƙarfi a bayyane bai rufe ta ba to shi ne sallarsa ba ta yi ba kun fahimci wannan to amma duk abin da yake sama da wannan mustahabi ne abin so ne amma al'ada ta tabbatar yawanci mutum bai rai sallah bai da riga ba ko bai lullube wani abu a kafadarsa ba kuma abin da ya fi komai tsananta a rufe a sallah shine cibiya da gwiwa ku gane wannan yana da muhimmanci amin wa yakfi satru auratihi fi nafli wa ma ahadi atiqaihi fi fardi suka ce in sallan nafila ne in ka zo in sallan nafila in kai irin wannan ka saka wannan wandon ko ka ɗaura wani zani da ya ɗaure maka iya cibiyarka da gwiwarka kai sallah in dai ka rufe al'aurarka a nafila ya ishe ka haka to amma idan da farilla ne suka ce to a ɗan ƙara ma'a ahadi a cikaihi fil fardin bayan ka ɗaura wannan wando ko ka ɗaura wannan zani da ya rufe cibiyarka da gwiwarka to an so ka ɗan yafa wani abu a rabin kafaɗarka an so ka ɗan jefa wani abu ko wani kyalle ko wani abu ko da ka faɗa ɗaya ne ka rufe amma in a nafila ne ko da ma baka ɗora komai a kan kafaɗar ba to sallar ta yi sai dai na gaya muku a karatun da ya gabata manzo Allah ya gaya mana cewa kada ɗayan ku ya sallah walaysa ala atiqihi min hushay babu komai a kafaɗarsa sai suka ce wannan ta sallar farilla ne wannan hukuncin na sallar farilla ne yana iya faruwa ko a kurkuku watakila mutum ya shiga wani yanayi ko gobara ko ambaliyar ruwa ko na mutum ya rasa mai zai rufe jikinsa sai iya nan ya iya rufewa ko zani ɗaya ne kake da shi in ka ɗauro shi ta sama ƙasan ya bude in kai ƙasa da shi kuma kafar ta bude kai sallaka haka tunda ka rufe abin da yake na wajibi ne malam ya mana bayani anan wa ma ahadi a cikai fil fardi kenan in a sallar farilla ne ana so komin lalacewa ya zama ka rufe ɗaya daga cikin kafadinka saboda manzo Allah ya ce la yusalli ana ahadukum fi thawb al wahid laysa ala atiqihi minhu shay kada ɗayan ku yi sallah a sutura cikin sutura guda ɗaya hadisin bukhari da muslim riwayar abu huraira a ce a kafada ka ba abin da ka dan raciya a wajen imamu ahmad ibn hanbali idan mutum ya sallah ta farilla bai ɗora wani abu a kafaɗarsa ƙwaya ɗaya ba ko da ku ya rufe cibiyarsa da gwiwarsa sallarsa ba ta yi ba dole sai ya ɗora wani abu ina fata ana fahimta lalle sai ya ɗan race wani abu jimhurin malamai suka ce yafi satru ma bainar surrati ila rukbati idan mutum ya rufe tsakanin cibiyarsa da gwiwarsa sallah ta yi kamar yadda ibn gudama ya faɗa a cikin littafin almughni da ɗaya daga cikin kafaɗinsa ya lullube ɗaya a cikin kafaɗi ba biyu ba wannan sunna ne a wajen jamhurin malamai to amma alhamdulillah ma yanzu muna yi da rigunan mu har da babban riga ma ake hadawa wa salatu ha fi dir'in wa khimarin wa milhafa to sai kuma sallar mace da kuma kayan mace me ake so mace ta yi sallah da shi wa salatu ha fi dir'in wa khimarin wa milhafatin wa yujzi'u satru awratiha abin da ya halatta dangane da mace ta yi sallah wato a matakin farko ce sallah a cikin sutura guda ɗaya lullube jikinta mata suna yin tambaya wani lokacin shin idan mace ta ɗauki lafaya ta lullube jikinta ga baki ɗaya daga sama har ƙasa ta yi sallah ba komai a cikin jikinta banda wannan lafaya sallah ta yi ko ba ta yi ba ya yi in dai ba a ganin al'aurarta in dai ta lullube jikinta gaba ɗaya ba sharaɗi ba ne sai an sa wani wando a ciki ko sai an saka siket a ciki ko sai an sa underwears a ciki ƙananan riga a ciki a'a in dai mutum ya lullube jikinsa yanzu kamar namiji ne ai ya saka wata zumbuleliyar riga daga sama har ƙasa ya zo ya sallarsa ko da bai da gajeren wando ai sallarsa ta yi sai dai kawai dai a ce ya ɗan yi rashin ladabi bai kyauta ba amma suturci al'aura ai kam lalle ya suturci al'aurarsa sallarsa ta yi da haka mace ko dai ta yi sallah da riga guda ɗaya irin lafaya ɗin nan ta lullube ta laffe lafaya daga laffe luffu ne naɗewa kaga suna nan naɗe jikinsu ne ta naɗe jikinta gaba ki ɗaya ta yi sallah jami'i badani ha duk jikinta gaba ɗaya wannan a matakin farko ma yujzi'u kenan to wanda aka fi so na kamala shine sutura guda uku in mace ce kaga namiji sutura biyu ne riga wando mace kuma fa sutura uku ne shine dir in an ce addir'u wato riga ɗinkakkiyar riga khimar ɗan kwali da take lullubawa kanta ko hijab dir'un wa khimar ta saka riga ɗin kakkiya ta saka hijabi wa milhafa milhafa shine jilal jilal shine kamar jallabiya me jallabiya doguwar riga da za ta lullube jikinta ko kuma ka ce kawai babban hijabi da za ta lullube jikinta jilbab kaga akwai riga ta ciki akwai ɗan kwali ga kuma wani dogon hijabi wanda za ta suko shi daga sama har ƙasa to wannan shine kamalar mace a sallah kamalar mace a sallah ta saka riga ta saka himar ta saka jilbab ta lullube jikinta wannan shine al'akmal kuma haka aka fi so in mace za ta yi sallah ta yi a wannan yanayi bai halatta mace ta yi sallah tana buɗe diddiganta ba bai halatta mace ta yi sallah ƙaurinta a bayyana ba sallah da mata suke yi da matsatsun kaya shi ma bai halatta ba matsatsun kaya da suke sifanta jikinsu kaga mace ta sa jeans ta sa ɗangalallen hijabi ta sama tana yin sallah ai kaga wata alama na jikinta ya bayyana shi ma wannan bai kamata ta yi haka ba kuskure ne tayi sai hukunci na gaba za mu karanta me hukuncin wanda yana cikin sallah sai wandansa ya barke al'aurarsa ta bude ko kuma ashe ya zo sallar daga shi sai babbar riga ya taho ya yi sujada bai sani ba ashe ya ɗage babbar rigar ya zubar da al'aurarsa a fili ana gani kar ku manta larura a sallah shine suturci al'aura a rufe ta ba a fuskantar ubangiji ana tsirara wa manin kashafa ba'du auratihi wa fahusha aw salla fi thawbin muharramin alayhi aw najisin a'ada la man hubisa fi mahalli najasin wannan shine karatu na gaba wanda wani bangare na al'aurarsa ya bayyana in ka shafa ya bude ya bayyana wa fahusha abun ya tsananta ko ya tsawaita shine fahusha ya fadada abun har ya wuce ka'ida kuma yana da ikon ya rufe al'aurarsa bai rufe ba kawai ya zo ya ta yin sallah tsirara haka rabi riga rabi babu to sallarsa ba ta yi ba kamar wanda ya sallah da yagaggen wando duwawunsa a bayyane saboda shakiyanci kawai ya bashi bai lullube ba sallarsa ba ta yi ba saboda me ya bar sharadi kar ku manta muna magana ne akan sharuɗan sallah sharuɗan sallah nan akwai saturul aurati duk akan sharadi ɗaya ne muke ta karatun nan ba mun faɗa duk wanda ya bar sharadi ba da sallah ba da haka ya bar sharadi ba za a karbi sallarsa ba sharadin nan shine saturul aura to amma idan abin da ya buɗe ɗin kaɗan ne kamar mai ɗan tsagaggen wando wannan ne a ɗan ɓarki haka ba yawa to wannan kuma bai faɗaka ba wannan babu komai da sharaɗin kada bayyanar al'aurar tasa ta tsawaita kar a daɗe al'aurar a bayyane au sallafi saubin muharramin ko kuma wanda ya je sallah a kayan da suke na haram ne kamar ya kayan ƙwace kayan sata mutum ya je sato kaya ya sallah ko ya je ya fashi ya ƙwace kaya ko ya tsallaka gidan wani ya ɗauko kaya kuma ya sa su ya zo masallaci don ƙoƙari ko kuma kaga wannan sabon muharram ne me yasa ya zama muharram ba nashi ba ne duk wanda ya sallah a cikin kayan sata ba nasa bane saubin muharram ne kayan kwaci saubin muharram ne ko saubu harir ko ya je saka alhariri yana namiji ya sa kayan alhariri ya sallah duka wannan sallar su bata yi ba da aka barawon kaya ya je sallah da kayan sallar bata yi ba dan fashi da yayi fashin kaya yayi sallah da su bai da bambanci da wanda yayi sallah a kayan zinari yana namiji ko alhariri saboda me haramun ne gare shi shi namijinsa to ya zai ya maimaita sallah kawai Allah kiyaye mutum ya saci kuɗi ya je ta ɗinki ya saci kuɗin mutane Allah karama mu da haram ka je ka ta dinki ka ta sallah aka ce yu'idu abadan sai ya maimaita wannan sallar har abada ko hula ce ka dauka ba taka ba ka je kai sallah da ita haka suka faɗa salla fi saubin muharramin yayi sallah a cikin sutura ta haram au najisin ko yayi sallah cikin sutura mai najasa yana da iko ya yi sallah ba a cikin najasa ba yana da iko ya wanke najasar duk hukuncin waɗannan sai sun maimaita sallah saboda tsaharatu sauri shardun ne min shuruɗi sai hajji salata ya zama suturarka da za ka yi sallah da ita tana da tsarki sharaɗi ne daga cikin sharuɗan ingancin sallah duk wanda ya yi sallah da riga mai fitsari a jiki ko mai bayan gida a jiki to wannan ya bar sharaɗi na ingancin sallah ɗaharatu saubi sharɗin min shuruɗi sihhatis salati tsarkin sutura sharaɗi ne daga cikin sharuɗin ingancin sallah mutum ya je bari ɗansa ya mai fitsari ya rarumo babbar riga ya taho da ita ya sallah da ita baka kyauta ba abinda kai ba daidai bane ko mutum yaje bai da kulawa yaje fitsari a wani guri fitsari ya dawo masa ya bata masa riga bai yayyafa ruwa ba bai gyara ba yaje sallah da shi wannan duka haram ne la man hubisa fi mahalli najasin banda wanda aka tsare shi a tilas kama aka sa shi a kurkuku ko aka ɗaure shi a wurin najasa zai iya yiwa watakila ka yi wani laifi a kama ka a ɗaure ka a wurin da a nan za ka yi fitsari a nan za ka yi bayan gida ya Allah ka raba mu da wulakanta ka raba mu da tozarta ka raba mu da fadawa cikin wayo Allah ni yasu akwai yanayin da zai same ka a kai ka wani guri da kashinka da fitsarinka a wurin za ka yi in ka ga dama ka yi in ka ga dama kar ka yi wani ya ce an ɗaure su a wani wuri ba a fita bayan gida ba a fita fitsari a inda kake sai dai ka ce wa uwanka matsa kan jika ka ka tsula fitsarin ya gangara idan mutum yana jin bayan gida wannan shafi muni Allah ka raba mu da wulakanci haka zai ce wa mutane afwan ya tsuguna ya saki kashi a wurin su toshe hancin su kar su toshe hanci haka za su yi ta zama a ciki tun suna jin warin kashin har su daina ji shi ma wancan in ya ji a lokacin zai malam hanyoyi wa ɗan adam azaba suna da yawa kuma akwai waɗanda suke keta haƙƙin ɗan adam suna keta haƙƙin ɗan adam don wannan keta haƙƙin ɗan adam alal aƙalli idan mutum zai fidda najasa ta larura duk laifin da yi a ɗan cire shi ya dai fidda najasar ya dawo ko da ko hukuncin kisa ne za a yi masa to in mutum ya zo zai yi sallah ya zai a wannan yanayi to banda wanda yake cikin wannan shi yana larura sai sallarsa haka amma in dai mutum zai iya canja wuri kuma ya sallah haka to sallarsa ta bace saboda li'annahu yushtaratu lis-salati taharatul buqa sharati ne idan za a yi sallah a samu tsarkin wuri dole ne a samu tsarkin tsarkin wuri in ba samu ba kuma fattaqullaha mastata'tu malayin ce wa man wajada kifayata auratihi sataraha wa illa falfarjaini fa in lam يكفهما فالدبر وإن أئير سترة لزمه قبولها ويسلي العاري قائدا بالإيماء استحبابا فيهما ويكون إمامهم وسطهم وسطهم سيكون شي نقبا duk wanda ya samu abin da zai ishe shi kifayata auratihi satarha duk wanda ya samu abin da ya ishe shi wato ya suturce al'aurarsa to in zai sallah ya suturce al'aurar da duk suturar da Allah ya bashi kar ya bar wani wuri wa illa idan kuma babu wadatacciyar sutura da za a suturce al'aura ko a suturce jiki falfarjaini to ka suturce gabanka da bayanka gaba da dubura gabanka da duburarka wai in ta ƙure ba ka da abin da za ka lullube cibiyar har zuwa gwiwowinka to yanzu me za ka mai da hankali a kai farjaini ka suturce ka sa tsumma a gaba ka sa tsumma a baya ko ka ɗaure gaban da baya shine farjain fa in lam yakfihima to idan abinda suturar da ka samu ba za ta ishe ka ka rufe gaban da baya ba ka shiga wani yanayin da ba zai baka dama ka rufe gabanka da bayanka ba wandan bai da fadin da zai rufe gaba da baya fa duburu to ka lullube duburanka ba gabanka ba dubura za ka fara gabatarwa a nan a wannan jumla abinda malami yake mana bayani shine duk wanda ya samu damar da zai rufe al'aurarsa a sallah ya rufe wajibi ne duka gaba ɗaya tun daga cibiya har zuwa gwiwa har ma sauran jikinsa tun da ka samu ka lullube duka idan baka samu ba sai a sauko ƙasa yau ba daman a rufe cibiya ba daman a rufe gwiwa to sai a rufe farjeni waɗannan farjeni su ne al'auratul mughallaza al'aurar da ta fi tsanani ba a so a ganta a jikin mutum shine dubararsa da kuma gabansa wannan shine mafi muni komin lalacewa ko da ka bar cibiyarka a waje Allah kiyaye gwiwarka a waje Allah kiyaye to duk tsanani karka bar farjeni gabanka da dubararka karka bari dan su ne al'auratul mughallaza to idan mutum kuma ta ritsa shi bai samu abin da zai rufe farjenin ba ba to ya binne ya rufe dubura saboda Allah ya ce fattaqullaha mastafatu wannan hukuncin kuma haka yake da namiji da mace lallai a rufe farjeni da ganye ne da takarda ne da leda ne duk abin da ɗan adam zai iya suturci al'aurarsa to ya suturci to sai maganan karɓan kayan aro saka kayan aro a je a yi sallah mai hukuncinsa ya ce wa in uƙira suturatan lazimahu qabuluha duk wanda aka ba shi aron sutura wajibi ne ya karɓa ba ka da kaya da ka je ka yi sallah tsirala ka tafi ka je ka nemi aro ina fata ana fahimta me yasa malam ya kawo wannan saboda su a wajensu asali shine ba a karɓan aron kaya ba a karɓan aro kaya suka ce li'anna fi zalika minal minnati duk wanda yake karɓan aron kayan wani sai an masa gori wata rana abinda ake so kowa ya saka abinda Allah ya hore masa abu na farko da ɗan adam yake iya wani ɗan uwansa gori shine akan sutura ka ɗauki aron kayansa kasa ya zo zai tafi juma'a ya samu kasa ka tafi sai ya maka gori ya maka faɗa ya maka magana ya shirya zai tafi zai sa takalminsa kawai sai ka ɗauka yana cikin abin da yake fusata ɗan adam da wuri ya ji bacin rai to amma in a sallah ne aka baka aro to wajibi ne ka karɓa. ina fata ana fahimta dan ariya ce wato aro ne da aka bashi biduni su'ali ba tambaya yi ba aro aka bashi an ga zai sallah tsirara ne To, wanda ta kama babu kayan aron ba komai, Allah kiyaye, zai yi sallah tsirara ya ake yin sallah tsirara. Wa man salla wa yusalli al'ari ƙa'idan, wa yusalli al'ari ƙa'idan, duk wanda ta kama zai yi sallah tsirara, to ba a sallah tsirara a tsaye. Malin kaga amfanin zuwa makaranta ko? wallahi duk wanda ya je makaranta in larura ta kama zai yi sallah tsirara to ba a yi a tsaye malam ya ce mai tsirara ya yi sallarsa a zaune shi kam an haramta masa tsayuwa a wannan lokacin tunda bai samu abin da zai suturce kansa ba da haka tsayuwar ta sauka gare shi saboda in ya tsaya ai ya bayyana tsiraici ne to ba a son bayyana tsiraici yasqutu anhu hadha shart satrul aura din nan ta fadi a kansa dan haka zai yi sallah iya zaune dirsha in ya miƙe al'aura za ta bayyana amma idan mutum ya dan zauna ai ya dan rufe ko yawwa shi ma da me zai yi a zaunan ma malam ba a yin sujjada ba a yunkurawa bil ima'i gashi nan a gaban ku wa yusalli al-ari qa'idan bil ima'i mai tsirara zai salla a zaune da ima'i da nuni baya sujada in yi sujada kam aizance ya ɓaci kuma ba riga ba wando ya sujada ai kaga abubuwa ba su yi ba saboda in yi sujada al'aurar za ta buɗe to kuma ba a so a ga al'aurar to ya zai yi ima'in da kai zai zai zauna ne a haka Allahu akbar yana zaune ya naɗe ƙafafuwansa ba riga ba wando laki a yi rukui Allahu akbar karfa ya motsa sami Allahu liman hamidahu sujada Allahu akbar iya zaune da shi da wanda ya salla a tsaye mai riga da wando uwarsu ɗaya ubansu ɗaya saboda abdaruratu tubihul mahzurat larura yana halatta abin da aka haramta da aka sakata an hulƙiyam ba dole ba ne sai ya tsaya karku manta walƙiyamu lahafa rukunin ne min arkanin salaci tsayuwa don sallah rukuni ne cikin rukunin sallah mutum ya tsaya a sallah dole ne mutum ya sallah a tsaye shi sa wanda suke zuwa masallaci lafiyarsu ƙalau saboda neman hutu kawai mutum ya samu irin kujerar nan ta masallaci ya zauna ya zubar da rukuni cikin rukunin sallarsa waye aka halatta masa ya sallah a zaune wanda ba zai iya jure tsayuwar sallah ba zai cutu bai da lafiya yana da ciwon baya yana da tsufa yana da shekaru yana da ciwon kafa kafarsa ba ta iya ɗaukan gangan jikinsa to sai ya ajiye kujera amma duk wanda saboda shagwaba kurin ya nemo ‘yar kujerarsa ana sallah a tsaye a zaune to ya jefar da rukuni duk wanda ya jefar da rukuni a sallah kuma bai da sallah Allah kiyaye mana ina fata ana fahimta tai a nan gurin ‘yan uwana ina so ku lura da wani abu guda ku duba wannan fa duk magana muke akan sutura suturar ɗan adam to ina ga mutumin da zai zo yana yawo tsirara in na ce tsirara akwai kayan da an sa su amma tsirara ake yawo lalacewarmu yanzu ta kai ga har mutum ya zo ya saka kayan da za a rinka ganin alama a laurarsa ko ya yi gayi ko ya sa matsatsun kaya ko ya sa kaya shaffafai mai shaffafai shara-shara ana hango jikinsa babu abin tausayi ma irin mata kan mata a nan muka karanta da ku almar'atu kulluha aura illa alwajhi wal kaffain mace gabaki ɗayanta al'aura ce banda fuskarta da tafukan hannunta yau ku duba yadda matan mu suke yawo kirji a waje show me your chest show me your back da wani wai kashi sunan nake na banza a yi ɗinki nuna min ƙirjin ki nuna min bayan ki har ɗinki ake yi nan ɗinnan nan gaba ɗaya gadon bayan nan kwashe shi ake yi tsumman iya nan yake tsayawa kawai shi ma wani ado ne da aka ce su yi shi nan bayan a waje sannan nan kuma daman ƙirjin a buɗe show me your back show me your chest. Tsiraici da waɗanda suna sa wani sket su yage sket ɗin, kaga rabinsa a yage, tana tafiya kana hango cinyarta ko ƙaramin wandon da yake jikinta. wai duka wannan ado ne abin da ya fi komai ciwo da muni a rinka irin wannan shiga a lokacin biki matarka da ka auro ta sunna tun kafin ta zo gidan ta fi ƙarfinka ta yi tsirara ta taho wajen faci babanka ya zo mahaifiyarka ta zo irin al'adar nan da ake a gayyato iyaye wai su masu zo wajen taron biki amaryarka ta taho tsirara ka riko ta a gaban iyayenka ba ta da kunya a gaban iyayenta ba ta da kunya ana ɗaukan hotonta a duniya ana nunawa to yaya musulmi za su samu zaman lafiya ku duba fa yadda tun satin da ya wuce muke ta fama akan akan sutura kawai a sallah mun daina saka kaya na mutunci da kima makarantunmu ma haka ake ta yi a ta ɗinka wa yara da ganganci kurum wai uniform an mai da shi matsatsan kaya me alakar dan makaranta ce a sa wa yara matsatsun kaya dangalallu daga yarinya budurwa da kirar take saka rigarta ta makaranta yara a makaranta ana ta rikici da su in an yi musu wando mai fadi sai su je su yanke wandon su matse shi mutum in ya zo sa wandonsa ba sai ya zauna yana nishi da kirar zai jawo shi ya matse shi in an zo cirewa kamar za a yi kuka za a cire shi haka mata suke haka yara maza ma suke yi so mu musulmi ne ya kamata mu rinka tunawa da karantarwar mu ta musulunci khudhu zinatakum inda kulli masjidin ku saka sutura duk lokacin da za ku je masallaci haka kuma musulmi in zai zo masallaci ya kamata ya shiga ta mutunci akwai daga cikin wanda Allah ya jarabe su suka jarabi kansu in dai zai zo masallaci to ba zai sa riga arziki ba riga zuwa masallaci riga mai datti riga zuwa masallaci babbar rigar da ta yi gumi an sa ta a kayan wanki in za a zo masallaci ita za a ɗauko amma in zai je kasuwa mai wanki da guga mai turare idan zai je ɗaurin aure nan zai sa sabon kaya akwai wanda in dai za ka gan shi a masallaci ba ka taɓa ganin su da kayan arziki ba in ka gan shi da kayan arziki to zai fita kasuwa wallahi wannan aibun alaik wallahi aibu ne a gare ka ibada da zaka zo wurin Allah da zaka zo har akwai haddari ka tafi cikin tsirara to sai kuma limancin wanda suke sun haɗu gaba ɗaya tsirara suke ya za a yi in za a tura liman kai wa yakunu imamuhum wasatahum Malam ya ce wanda yake liman ɗinsu to shi kan ba zai wuce gaba ba zai zama yana ne tsakiyarsu ne wani al'uratu kenan yi sallu na jama'atan malam ka duba muhimmancin sallar jam'i hatta in mutane a tsirara suke to sai sun yi sallar jam'i amma liman zai zama a tsakiya za ku jefa shi a yi sahu ɗaya ku jefa shi tsakiya kar ya kuskure ya yi gaba da haka za su yi sallah liman ɗinsu yana tsakiya wasa da safi saboda in ya wuce gaba zance ya ɓaci to sai malin ya ce abinda za mu tsaya kenan wai salli kullu nau'in wahdahu fa in shakka sallar rijalu wastadbarahum an-nisa'u thumma akasu fa in wajada sutratan qaribatan fi asna'i salati satara wa bana wa illa tada'a wa yusalli kullu nau'in wahdahu kowane nau'i a cikin waɗanda suke tsirara to za su yi sallarsa daban abinda ake nufi a nan gurin nau'in maza su je su jam'in su daban nau'in maza wanda suke tsirara mai zance ne jam'in tsirara tsiraitu ko mai zance me matsaraita masu tsaraici yawwa mazaje masu tsiraici kamar yanzu Allah kiyaye an zo masallaci ne duk mazan ba riga da wando tsirara duk matan ba riga da wando tsirara to wai salli kulla nau'in wahda kowane nau'i su je su sallar su su kadai maza daban kar a zo a tada ikama mata suna bayan maza fa ina fata ana fahimta to amma akwai yanayi da za a yi haka din amma abin da ake so kowa su yi daban-daban yusallin rijalu ala hida maza su yi sallah su kadai sai mata su yi can a baya kas su kalli maza mata ma su yi sallah a lahida maza su ba su baya kada wani ya waiwaye ya yi leke ta baya fa'in shakka in abin ya tsananta matsin wuri babu yanda za a yi watakila a cikin jirgin ruwa ne sallar rijalu to sai maza su fara yin sallah wastadbara humun nisa'u sai mata sai su juya baya duka gaba daya shakka ma'ana an shiga matsi watakila yaƙi aka yi an koro mutane an zauna a wani gida ko a wani masallaci yanayi ya sa ba ku sutura to kada a yi jam'i maza mata su bi maza a'a maza jam'in ku daban mata jam'in ku daban to in aure ɗaya za a yi abin ya tsananta to sai maza sai su fara sallah sai matan sai su juya baya har sai maza sun yi assalamu alaikum kuma duk a zaune za su yi sallah da to sai su ma mata sai su zo su yi sallah sai mazan su juya musu baya yanzu wannan malam a sallah ne aka haramta maka wannan ina ga wanda zai je danna akwatin talabishin din sai yana kallon duk tsiraicin da aka nuna da kuɗinka ka ɗauki fim ka saka mata tsirara suna rawa balagaggu da sunan jin daɗi da morewa wallahi sai Allah ya tambaye ka kun ga kwangirin talabishin da akwatin talabishin da yake gidanmu din nan wallahi idan ba mun yi da gaske ba shi kadai ya ishe ka masifa a ranar tashin kiyama a hisabi mata ne suke zuwa su jera layi suna rawa ana kallon su duk abun fitina suna kadawa me za ka je ka ce wa Allah ba ba ba baruwan Allah da wannan wai wani ci gaba wani wayewa ka mallaki kaza ka mallaki ba ruwan Allah da wannan yasa wani da ya zo gida kawai hijabi ya lulluba wa tibin gaba daya ya ce ya fi mai zaman lafiya in dai za ka bude ka kalla sai an tambaye ka saboda ko ba larura ba ne da ka duk abin da za ka kalla ka san dai me kake kalla yasa kuma kullum istighfarinka a hannunka ya fi ya fi maka alheri Allah ganar da mu sun ma aka su sannan sisi aka sin haka su canja kenan to shi kenan za mu tashi fa'in waje da suturatan karibatan fi asna isalaci satara wa bana abinda muka faɗa ne dai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuma harshe muna neman afuwar Allah ta'ala wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh